أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya saki dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na littafin risala na al-Imam Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala wanda yau shine halkan mu ta 15 kuma za mu tashi a babi na 11 akan babin da yake magana akan limanci da kuma a hukunci na liman da kuma su kansu mamudin masu bin liman sallah din shi ne malam yake cewa babun babi kenan fil imamati a cikin limanci wa hukumil imami da hukuncin liman wal ma'amumi da mai bin liman din saboda haka waɗannan su ne zai magana kai hukuncin liman da kuma hukuncin shi mamu da kuma hukuncin na limanci din duka wanda zai mana bayani kansu ɗaya bayan ɗaya insha Allah. to shine sai malai ci gaba da cewa wai ummun nasa afdaluhum mafificin mutane shi yake masu limanci wa afqahuhum ko mafi fahimta su a cikin addini ma'ana shine wai ummun nasa afdaluhum mafificin su shi yake masu limanci su mutane shine wajen daraja kamar yadda zama an samu mutane to gashi kowanne mai yana da daraja yana da kima to sai a kallato wane ne daga cikin su wanda ya fi su daraja din to shine sai a sanya shi kuma sannan wa afqahuhum ya zama wanda ya fi su fahimtar addini sai ya zama ga cikin daraja duka ɗaya suke to sai addiba wane ne wanda ya fi fahimtar lamarin addini sosai da gaske to sai a sanya shi wanda wannan dai in ba manci ba dai mun yoshi da can cikin littafin a Ishmawi da muka yi tun wancan lokaci irin su wanda ya fi sana alqur'ani in sun yi daidai a cikin sana alqur'ani sannan sai a duba wanda ya san alqur'ani kuma ya tsere mu wancan da sanin hadisi shi ma nan wa'in sun ka zama daidai da sanin alkur'ani da sanin hadisi duka ɗaya ne sai a duba wane ne kuma wanda yake mafi sanin watan in sun ka zama da sanin qur'ani da sanin hadisin to sai a kalla wane ne wanda yafi su sanin fiqhu ya an ka bincika shi ma da sanin hadisin da sanin hadisi da sanin qur'ani da sanin fiqhun duka ɗaya suke to shi ma nan wajen sai a kalle wane ne wanda yake mafi kyan sura shi ma nan in sun zama duk a kalli wani ne wanda ya fi watan kyakkyawan fita wajen sa sutura da sauransu haka dai in ba manci ba dai duka mun karanto su a can a cikin littafin ishmawi wanda ka son karin bayani a wancan in samu wancan karatun zai ji karin bayani kamar da nake faɗa cewa saboda bana son mana tsawaita bayani sosai a cikin wannan karatun na risala don kada halakatun su yi mana yawa sosai to shine a yace waya ummun nasu afdaluhum yana yana yana ma mutane limanci shine mafificin su wa afqahuhum kuma mafi fahimta su a cikin lamarin addini to shi yake so a sanya ba maganar kawai shikenan dan daiwa ne shi ake so ba a'a in dai wanda yake shine mafi sanin addini don wani yana da ra'ayin wanda yake son a sanya to ba shi bane a'a wa ya fi sanin addini kawai sannan sai malai ci gaba da cewa wala ta ummul mar'atu mace ba ta limanci fi faridatin a cikin sallar farilla wala nafilatin ko nafila la rijalan ba ta wa maza limanci wala nisa'an ko mata ma'ana abin da yake nufi na shi kuma yana gwada mana mace ba ta limanci ko da ko ga mata ne ƴan uwanta to lalle a mazhabar malikiya kan ba magana limanci ga mace a ce ga shi za ta yi limanci ko ga mata ƴan uwanta ko ga maza sai dai ita ta bi sallah amma dai ba za ta yi limanci ba haka shi yasa kuma kamar yadda mace ba ta yi limanci haka wanda yake khunsa mushkili wato wanda adda al'auran maza da kuma al'auran mata kuma kowanne ga shi yana amfani da su ba to shi ma ba ya limanci ana cewa duk wanda ya salla ya bi ɗaya daga cikin su salla ko macen ko kuma shi wansa mushkili din aka ce salla shi sai ya saki ta har abada saboda haka kuma an ka ce ko da ko jinsin su ne kawai misali mace ta yi wa mace wata sallah ta limanci to ko da wata ce macin ta wa limancin sai ta saki sallah din amma an ka ce ita wannan mata wadda ta yi wannan limanci din to ita ta ta sallah ita ta yi amma dai ita wadda an kawo limancin ne bai yi ba duk da yake akwai daga ciki yanzu akwai ina jin Abu Ibrahim al-Andalusi shi cewa ya hawa da ta yi limancin ita ma ta ta sallah ta ɓace gaba ɗaya saboda haka mace ba ta yi limanci sannan kamar yadda an ka sani kuma wajen limancin nan an sani akwai sharuɗa da aga shi limancin nan shi liman ɗin nan na farko da ya zama liman ya zama musulmi ne limancin kafiri bai inganta na biyu ya zama baligi ne limancin yaro baya inganta saboda shi yaro in ka kula shi sallah sai nafila ce dan ba farilla bace gare shi don lokacin ba ta zama wajibi gare ba to kaga kai in ka zo ka bi yaro sallah kaga kai da kai farilla ka kai kaga mai farilla bin mai nafila kenan to ga kaida kuma a malikiya mai farilla baya bin a mai mai farilla baya bin mai nafila sallah saboda haka aka ce yaro baya babban mutum baya bin yaro sallah sannan kuma har yanzu daga cikin sharuɗan kuma ya zama shi liman ɗin ya zama mai hankali ne saboda haka limancin mahaukaci baya inganta shi ma sannan shi liman ɗin nan kuma daga cikin sharuɗan shi har yanzu ya zama masani ne da abin da sallah ba ta inganta sai da shiya kamar na karatu da na fiqhu kuma ya zama adili ya zama kuma yana da iko bisa ga cika ita rukunnan sallah din nan don saboda haka wanda yake bai san karatu ba wanda zai karanta alkurani ba wajen sallah din ba ko bai san fiqhu ba na abubuwan da ya kamata watan ya yi in sallo in sallah ta samu matsala ko ta rikici shi ma limancin shi baya inganta saboda haka musamman shi malami ya zubi sallah to baya inganta amma ana cewa inda kamar za su wa irin su sallah kamar mutumin da bai san irin wani ilimin kome ba sai ya zo yamma wani dan uwa na irin wannan din limanci shikenan aka ce sallah su tayi in ba wanda watan fi su wanda ki masana alqur'ani masanin karatu din to wannan shine sannan da aka ce adalci shi ma ma'ana adalci din shine kan liman ya zama fasiki nan duka ana magana ne akan liman in za a nada liman ratibi liman da za a nada ya zama matsayin ratibi a wajen sallama to shine nadaddin liman ga masallaci na anguwa haka wanda zai rika gabatar da masu da limanci na sallolin a zahar la'asar magriba isha'i asuba duka da shi yake nan wurin sannan wato shine ma'anar ya zama adili shine kada zama mai fasikanci kada zama fasiki shi liman din nan watan kuma fasikancin na akwai wanda yake ya shahi ita sallah din da kanta kamar misali wanda zai zo ya yi limanci amma cikin zuciya ta da nuhin girman kai da jiji da kai ne ya kai limancin saboda takama to wannan limancin shi bai inganta shi ma sannan fasiki wanda yake na gabai shi kuma kamar irin wanda yake mazinaci haka to shi wannan makaruhi ne limancin nashi din amma sallar tashi ta inganta an gane a duk da yake akwai shi mai muhtasar ya tafi akan cewa sallar tashi bata yi ba mai fasikanci na gabai shi ma in yi limanci ba ta inganta haka mai muhtasar ya ta kai sannan haka nan limancin wanda yake gajiyayye gabarin cika rukunai shi ma bai inganta kamar ya zo ya yi limancin wanda ya ka iyawa misali kamar mutumin da yake mara lafiya ne sai ya zama akwai daga cikin rukunai waɗanda ba zai iya cika su ba saboda lura da yake da ita to kuma sai ya zo ya yi limanci ga wanda shi kuma Allah ya alau zai iya cika waɗannan rukunai to shi ma baya baya inganta wanda limancin nashi din to shine ma'anar watan wata ya zama mai iko ne bisa ga cika wannan ainihin sifofi din sannan kuma ita wannan sallah din cika rukunai ke kasance sannan sallah na har yanzu kuma ya zama ta yi daidai da liman da mamun shi sallah su zama kala guda kar ya zama misali kamar yanzu wannan zai sallar azhar wannan zai la'asar sai mai sallar la'asar ya yi ma mai sallar azhar limanci kai mai sallar azhar sai ka zo ka bi shi sallah kuma da niyya kai azhar ce ka kai to ba ta yi ba shi ma ba a yin haka nan ko kuma mai sallar azhar mai la'asar shi kuma ya zo ya bi mai sallar watan la'asar limanci duka sai in sallar ta zama kala daya ya zama sallar ta zama kala guda ce sannan haka nan wanda zai bayar zai ranku ba zai bi wanda ka yin baya wata adadi yanzu ba kamar yanzu misali ni zan yi sallar azhar yanzu a cikin lokacin ta kuma ta yanzu shi ni zani kai kuma ana bin ka wata azhar wanda zaka yi ranko gare ta sai kawai ka zo ka bi ni kaga duk azhar ce za mu yi gaba daya to amma tun da dai mun bambanta ni ada'i ne zani kai kuma qada'i ne to ba zai yi kabini kabini sallah din ba an fahimta balle irin sallar yau da ta jiya zan yi sallar yau kai za ka yi ta jiya misali duk ba za a bi juna sallah irin haka nan din ba sannan bayan wannan kuma yana inganta har yanzu limanci ga watan ga ainihin watan bai inganta shi ma limanci musamman yin sashi abin da shafi juma'a shi ku shi ne kamar sallar juma'a amma ga wanda zai limanci kamar a ce bawa ne shi ya to shi ma nan yana daga cikin sharuɗa ne na limanci na ingancin ita juma'a sai mutum yana ɗaba bawa ba sannan kuma ya zamo ba matafi ba ne ya zama mazaunin gida ne ba cikin halin tafiya yake ba to waɗannan dai dukansu su ne za ka ga a watan ake magana dai malamai sun yi magana dai akan waɗannan sharuɗa duka dai mun karanta da dama a cikin littafin Ishmawi da muka yi to shi ne malai ci gaba da cewa wa ya qara'u ma al-imami shi mamu yana yin karatu tare da liman fi ma yusirru fihi cikin abin da yake azuta karatu a cikin shi kamar yanzu misali sallah azhar ko la'asar kaga ya boye karatu liman yake yi to anan wajen kai ma za ka yi karatu ka karanta da fatiha da sura ɗinka yawwa kuma amma in kana karatun sura misali sai limai duka ya rukuyi kai ko da baka gama baka kai sura da kai ba cewa zaka sai ka kai ta sannan ka bi shi ba a'a da ya duka ya rukuyi kai ma duka kawai kai duk inda ka tsaya karatu kai ka bashi haka nan yayi sannan sai ya ce wala ya qara'u ma'ahu amma shi ma mu ba yin karatu tare da shi liman din fi ma ya jaharu fihi cikin abin da yake bayyana karatu a cikin shi saboda haka idan ya zama liman yana yana yin karatu a bayyane ne kamar irin sallar magariba ce rakawoyin ta biyu na farko ko kuma sallar isha'i rakawoyin ta biyu na farko ko kuma sallar asuba gaba ɗayanta ko sallar juma'a misali ko to anan wurin mamu shi ba zai karatu ba shiru aka so yayi ya saurari karatu liman din kawai aka ce ko saboda kasancewar Allah madauki zaki ina faɗa cewa wai za ku alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karanta alqur'ani to ku yi saurara gare shi ku yi shiru shi yasa an kace to liman na karatu inda ake bayyane to shiru za ka ka saurari liman ba yin karatu za ka yi ba kai shi yasa al-Imam al-Baihaqi yake cewa an ruwaita daga Mujahid yace manzon Allah sallallahu ya kasance yana yin karatu a cikin sallah to yana cikin karatu a sai ya ji karatun wani daga cikin mutanen Lansaru sai ya ji sai manzon Allah yana yana yin karatu bayan yana bayane to ana cikin wannan bayan an haka ne to shikenan sai wannan ayat ta sauka ko ya zaquri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wannan a shine sannan sannan sai malai ci gaba da cewa wa man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a daya faqad adraka aljama'ata haqiqa ya riski sallar jami'i don haka fali ya qad sai ya ranka ba'da salami imam bayan sallami wal liman ma fatahu abin da ya kuce mashi ala ala nahwi ma fa'ala al imamu bisa ga kwatankwacin yanda liman ya aikata fil qira'ati a cikin karatu abin da yake nufi shine cewa man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a daya fa akasara ko mafi yawa to faƙar adarkar jama'ata haƙiƙa ya riski jam'i wato shine sai zan mutum ya zo ko da ka zo raka ɗaya ka samu kawai to shi ke na hukuncin ka kai yanzu ka samu ladar jam'i da ake samu saboda haka da ake cewa za a samu lada 27 ko din nan to kai ma ka same ta saboda me saboda kasancewar ka samu ladar ka samu raka ɗaya cikakkarta amma in baka samu raka ɗaya cikakka ba lahiya lau ba to nan kan baka samu ladar jam'i ba kuma dama akwai hadisi ko wanda yana cikin muwadda malik wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salata duk wanda ya riske raka'a ɗaya daga sallah to hakika ya riske sallar jami'i din saboda haka duk abinda ya lizimci liman shi ma ya lizimce shi in akwai sujada talakawa da ta kama liman to shi ma ta kama shi kamar yadda zamu ji ma nan gaba eh wannan shi ne sannan wani in yato kuma ba zai yi koyi da shi ba tunda ka samu raka'a daya to wani in yato yanzu yin sallah isko kana yi to ba zai bi ka ba shi kuma ba don kai matsayin kayi jam'i ne ka samu jam'i ne ba wani ba ya bin ka irin wannan sannan kuma bayan ka gama kuma ba za ka ci bare in ka ga wani jami'i ka zo ka canza ba saboda mi saboda ka samu jami'i din an fahimta to wannan shine kuma in ka gama kuma za ka yi sallama wajen liman kuma za ka yi sallama wajen hagu ne akwai wani wajen hagu naka din saboda ka samu jami'i ne kai kuma ka samu ladar ta jami'i din to kaga to wannan shine amma shi yasa suna cewa idan ya zama akan lalura ne yasa sauran sallolin suna kuci maraka a ɗayan ka samu to wannan shine sannan bayan haka amma wannan wata magana ce daga cikin ta malamai wallahi dai alam sannan an sani da shi watan riskan liman din nan samun raka din nan an sani in ka zo ka duka ne an yi ruku'i da kai inda ka samu ruku'i kana zuwa raka a ƙarshe shi a ce liman yake yi to sai ka yi ruku'i ka tabbatar da kuma ka yi ruku'i kamin liman ya dago shikenan sai an ka ce da kai an ka ira wannan raka to shikenan wannan sallar taka ka watan ka samu wannan raka ɗaya din to shine wanda ya riski raka'a daya ya riski jami'i don haka fal yaqdi sai ya ranka ba da salamin imam bayan sallamar liman ma fata ko abin da ya kuce mashi ma'ana duk abin da sauran suka rako inda suna kuce maka sai ka tashi karanka sai ce kuma ala nahwi ma fa'ala al-imamu bisa ga kwatankwacin yanda liman ya aikata duk abin da liman yayi haka nan zaka fi rikira a cikin karatu ma'ana shine kamar in ya zan misali sai ka zo raka'o'i biyu ka samu na ƙarshe kaga liman ya raka'a biyu na farko kenan kamar misali mukaddara a ce azhar ce ko da asar ko isha'i misali ko kaga raka'o'i biyu na farko ake yi fatiha da sura ake yi to sai ka isko liman yayi su ya gama to kai ma yanzu in zaka tashi ka ci ka yi su kai ma da fatiha da sura zaka yanzu din an fahimta kai ma fatiha da sura su zaka karantawa saboda a cikin karatu daidai yanda duk liman yayi to haka nan zaka yi nan kwan sai ya ce amma wa amma fil qiyami amma a cikin tsayuwa wal julusi da zama to fa fi'luhu aikin shi mai wannan ranko din ka fi'lil bani kamar mai kamar aikin mai gini ne al musalli wahdahu mai sallah shi kadai ma'ana shine a sai yanzan ka samu raka'a guda ta da liman a ko da aka zo bayan ka samu wannan raka'a guda ta da liman ko da ya sallame zaka tashi ka cika taka to a yanzu wajen karatu duk ɗaya zaka yi da shi sai ka yo fatiha da sura to sannan sai ka yi ruku'i in ka yi sujudunka to kaga nan wajen in ka gama kaga kayi raka abu da yanzu kenan ko to ba cewa zaka ka biki tsaye ba a'a zaunawa zaka kai tahiya an gane saboda zaka nan wurin zaka saba da liman dan liman kaga ai shi da ya raka daya ta farko tashi ai bai zauna ba sai da ya ta biyu sannan ya zauna ko kai kuma yanzu da liman ya sallame ai kaga daga tashi yanzu kai raka daya kaga kai dace a matsayin ta farko gare ka wanda bayan liman ya sallame ko to na wajen ba cewa zaka yi miƙewa zaka yi ba kai ma sai in kayi ta biyu sannan zaka zauna ba a'a da kayi wannan ɗayan zaunawa zaka yi to shine ma'ana cewa wa amma fil julus fil qiyami amma a cikin tsayuwa wal julusi da zama to fa fi'luhu aiki ne ka fi'l libani kamar aikin mai gini zai yi al musalli wahdahu mai sallah shi kadai sannan sai ya ce wa man salla wahdahu wanda ya sallah shi kadai a falahu ya ce ya samu an yu'ida ya sake ya sake ta fil jama'ati a cikin jam'i lilfadali don samun fadala ta jam'i din fi zalika a cikin wannan ya ce illal magriba sai dai man da magriba hada ita kadai ita kan ba zai saki ba wanda yake magana shine kamar mutali mutun ya zo wanda yake gashi ya zo ya hada sallata shi kadai to kuma ko da bayan ya zo yayi sai ya zo sai kuma isko jam'i sai isko ga su da yan sallar jam'i to nan waje yana da da zai canzawa ya sake wata sallah a madadin wannan waccan din wanda ya yi shi kadai sai ya canza ya sake don ya samu wannan falala ta jam'i din da da ake samu din don haka sai dai ana cewa banda in cikin masallatai ne nan guda uku kamar masallacin makka da masallacin madina da masallacin baitul miqdisi to in su ne ka riga ka yi sallah cikin su kai kadai to sai ka can wani wuri kuma wani masallaci can da ba sai ka isku za a yi sallar jami'i to nan kan ba sai ka baka canzawa saboda fadalar da ake samu a cikin waɗancan a salloli din an fahimta sannan haka nan inda kaka canza din in ba liman da kai latibi ba amma in ya zama kai liman ne latibi misali liman ne wanda kana da masallacin da kake limanci gare shi to sai ka tai wani lokacin sallah ya ka zo baka samu jama'a ba kai jira baka ga kowa ya to sai kai sallah kai kadai to kai ma nan wajen yanzu baka da damar da zaka cewa ka tai ka canza ta cikin jami'i don matsayin ka kai jami'i ne to waɗannan su ne to shine ma'ana wanda ya sallah shi kadai to ya samu ya sake ta a cikin jama'a illal magariba ce amma sai dai banda magariba ita kan magariba ita ba zai canza ta din ba amma shi wannan misali wanda an ce mutum yana iya canzawa cikin jam'i din ba yau dole bane a musabi ne in mutum yayi shi kinin kuma bai ba kuma ba matsala sallah sai ta yi wannan shine a sannan bayan haka a su kamar waɗancan masallacai da muka ambata guda uku din nan idan mutum ya sallah a cikin su shi kadai sai ya zo ya samu jam'i a cikin waninsu tunan ne abin zai saki ba amma in kamar cikinsu ɗin ne kamar yanzu misali kayi sallah ta a zahar misali a masallacin makka na ka'aba kai kaɗai to sai kuma ga jam'i kuma ka samu tunan kana damar da zaka canzawa amma in wani masallacin ne ka ta can sai ka isko ba a yi ba tunan kan ba za ka yi ba an fahimta to wannan shine da sauran waɗannan guda uku da mun ka ambata in baki ɗin su su yake magana sannan shi yasa na aka magana cewa to kuma yanzu idan mutum ya yi sallah cikin jam'i shi jam'in nan an ce da bakin mutum biyu kuma an sani shi ne zuwa sama shi ne jam'i din da bakin mutum biyu an samu jam'i din to don haka sai ya zan idan mutum ya yi sallah din nan kuma kamar yanzu kayi wacan sallah ta ga ta farko sai ka zo ka samu jam'i yanzu nan kai to shine ana cewa to sai ka miƙa lamarin ga Allah mi ka ka yi ta da niyyar watan duk wanda Allah yake so ya sai ya karba in waccan ta kai kadai yake so wanda kai kadai karba in kuma wanda ka sake canza cikin jami'in dai duk wanda Allah yake so ya karbe ta matsayin farilla dai kuma sai ta zama nafila sai kai wannan da wannan niyyar din Allah wa alam a to wannan dai shine sannan sai ma ya ci gaba da cewa a ya ci gaba da cewa ya ce banda illal magariba sai dai banda magariba wada ita kadai sai sallar magariba ita kam to in mutum yi ta baya canzawa saboda kasancewar ita idan mutum ya sallar magariba to matsayin kamar ita kasan dama ko can tana kasancewa ne saboda ya zamo matsayin wutiri na sallolin rana shi yasa kaga guda uku akai to shi yasa aka ce ita ba a canza ta din sai ce mana adraka raka'atan wanda ya zikira raka'a daya fa aka sar ko mafi yawa min salatil jama'ati daga sallar jam'i to fala yu'iduha bai saki tafi jama'atin a cikin a cikin wasu jama'ar kamar mutum ya zo ya yi sallah ta nafil ta ta farilla to ko da yawan nan sallah cikin jam'i an gane raka'a ɗaya ce mutum ya samu cikakkarta to sai yanzu kuma an tawo yanzu gashi za a yi wata sabuwar sallah ta da waɗansu mutane misali sai ɗaya mutum ya ce bari ya bi su wannan ba zai ba zai ciwa ya canza wannan sallah ta shi din ba ya ce bari tun daga wasu jam'i ya gani waɗanda zai samu duka sallar gaba ɗaya cikin su ba to ba zai yi haka nan din ba wannan shi ne sannan to wannan shi ne abinda shi ma da yake son ya gwada mana din sannan shi ne aka cewa da shi aka duba nan matsayin wannan din inda ya samu wannan raka'a guda matsayin haramun yake na canza wannan sallah din inda ya samu raka'a daya a cikin jami'i din an ka ce ko ko da wannan jama'an na biyu din da ya gani sun fi waɗancan da yayi yawa kamar yanzu can misali sai a ce ai su uku ɗaya sun kai sallar sai yanzu ne ya ga mutum 20 za su yi to ba ya cewa bari in canza tun da waɗannan mutane sun yi yawa an gane aka ce ko kuma ya zan mutanen waɗanda ya gani kamar yana ganin waɗancan waɗanda sun fi zama mutanen kirki masu tsoron Allah masu daraja to ba zai canza din ba dai aka ce wannan kuma shine mashahuriyar magana amma dai don ta haka ana cewa kuma abin da yasa wannan din wasu to kaga dai wannan abin da wasu malamai sun ka take kenan an fahimta da haka ga sai suna ganin cewa don wasu su kuma suna cewa wai sallar jam'i in an ka samu jama'a da yawa to tafi wadda mutanen ba su kai adadin yawan haka nan ba an gane har suna kawo cewa akwai hadisi wanda manzon sallama yake faɗa cewa salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala cewa hadisi ya faɗa cewa salatul rajuli sallar mutum ma'ar rajuli tare da wani mutum dan uwan shi su kenan azkamin salatihi wa hadahu tafi sallate wanda shi kadai sannan wa salatuhu sallate shi kuma ma'ar rajulain tare da mutane guda biyu azkamin salatihi tafi sallar shi kuma ma'ar rajuli tare da mutum daya aka ce wa ma kasura wa ma kasur duk abin da yayi wace dai na jama'a din to fa huwa habba ila Allah wannan shi yafi soyuwa wajen Allah to shi yasa wasu ka ganin cewa to koda kai wannan din kamar zaka iya canza hadin dai Allahu di alam sannan amma da da yake wasu malamai su cewa sun kai wannan hadisin waɗanda sun ka tafi akan cewa in dai ka samu jami'in nan ba sai ka canza ba sai sun ka ci shi wannan hadisi din to ai yana gwadin yana gwadin cewa watan kwadaitarwa ce yake yi akan don jama'a su rika haduwa wajen sallah suna yin watan shi wannan limanci don su ƙara yawa da yawa su haɗu da yawa sosai wajen sallah don ya kwadaitar da mutane ne su san cewa to in an kasu da yawa cikin wurin sallah din nan to akwai falala mai yawa a ciki to wannan aka ce wannan hadisin wannan kwaɗe cewa ce ka yi ba yana nufin in kaga wasu jam'i ne ka sarda ba amma dai da haka ma wasu malaman sun tafi da akan cewa kamar yanzu in kai sallah to sai kaga yanzu ga wani mutum mai daraja wanda ya fi limamin naka wanda kai sallah kima da daraja wanda ake kallo bisa ga kyawun zato da ake yi kamar sai a ce misali wannan ya yi maku limanci to sai ga wani babban shefin malami babba wanda ya toshi kuma to nan kuna da kana damar da zaka iya tun da yafi wancan din sai ka bi sallah an ce ana yin haka nan din wallahi alam duka dai yanda aka yi yayi sannan a sai malai ci gaba da cewa wa man lam yudrik wanda bai riski komai ba illa tashahu da sai ta hiya aw sujuda ko ku sujada to falahu ya samu an yi da ya saki fi jama'atin a cikin jami'i shi kuma kamar mutum ya zo ko da ya zo bai samu raka ko ɗaya ba ya isko liman ya ya zama tafiya sai ya zauna an kai tafiya ta da shi sai an ga sallah ne to shikenan wannan ba ba zai yi a wannan a yana damar da shi zai canza cikin jami'i ne ko kuma ya zama sujada kawai ka samu ma'ana dai baka dai samu raka'a guda cikakkata ba shi yake nufi dai to wannan shine yake nufi idan hakan ta faru to shikenan mutum ya samu yana iya ya canza kuma wannan an ba shi zaɓi kuma tsakanin al'amura guda biyu ya gina wata bisa ga halama ce wato shine sai ya tashi in ya tashi ba sai ya canza iqama ba sannan ya saki kabbar halama ba a kai tsaye miƙe ya ci gaba da sallah ta kawai ta yi ko kuma in ya ga wasu jama'a daban waɗanda yake sun ya je ya samu jami'in yana dama da kuma sai ya yanke wannan sallah din sai ya je ya bi waɗancan din sallah din shi ma wannan din da yayi sannan kuma wanda yake yayi sallah shi kuma ya riga ya riga ya sallah tin a tare da jami'in to shi kam inda ya samu raka'a nan ɗaya kamar yadda bayanin ya gabata to shi ba sai ya canza din ba wannan shi ne sannan sai kuma malai ci gaba da cewa warrajulu warrajulu wahidu ina jin ne ko yake cewa warrajulu wahidu mutum daya ma'al imami tare da liman ya kumu to na yanzu shi kuma misali abinda zai mana bayani zai mana bayani ne dangane da idan zaka yi sallah da ku biyu ne daga kai sai limamin ka to yaya ne mutum zai yi to shine zai bada zai bayar da ainihin bayanin yadda za a yi sai ke cewa rajul wahidu mutum daya ma al imami tare da liman ya kuma an yaminihi ya tsaya wajen hannun shi na dama in ya zama misali za ku yi sallah ko biyu to sai ka tsaya wajen bangaren liman na dama ta nan wajen za ka tsaya mashi ba wajen hagun za ka tsaya tare da shi din ba saboda haka ake cewa za ka tsaya wajen shi na dama kuma an ce za ka dan tsaya da baya kaɗan misali ba jera za ku ka faɗa da ka faɗa da kai shi ba za ka ɗaya baya kaɗan misali ta yadda dai za a dan fahimci cewa shi ne kai makalimanci din an fahimta to wannan shi ne sannan sai ya ce bayan wannan kuma ya kumur rajulani mutane guda biyu su kuma suna tsayawa ba aka tsaro ko fiye da mutane biyu din suna tsayawa ne khalafahu a bayan shi liman din ma'ana in ya zama sai ya zama ku uku ne za ku yi sallah ga liman ga kuma wasu kuyu to nan liman sai ya shiga gaba sai ku tsaya a bayan shi kuma sai ce fa in kanat imra'atun in ko mace ta kasance ma'ahuma tare da suwa kamar khalfahuma sai ta tsaya a bayan su sai ya zama ga ku ku maza ga liman ya shiga can gaba wajen sallah ku kuma ku maza ga kuna bayan shi to kuma sai ga mace ita ma za ta za ta bi ku to ita kuma bayan ku kudin ku din za ta tsaya ita kuma ba jira za ta tsaya da kudin ba sannan sai ce wa in kana ma'ahuma rajulun in ya kasance tare da su akwai namiji daya kamar yanzu mutum ne zai sallah da shi da mace ne zai sallah to sai yanzu kuma ga wani namiji shi kuma to shine wa in kana ma'ahuma in ya kasance tare da su shi liman da shi da mace akwai rajulun wani namiji da zai sallah to sallah an yamin da imami shi wannan mutumin ɗayan ya yi sallah wajen hannun dama da liman sai tsaya wajen damar liman wal mar'atu khalfahu ma ita kuma macin tana bayan su kamar ya zama kenan kai ga ka kai da zaka limancin ga kuma wani mutum ɗaya kuma ga mace ka ku uku annan hamacin to shi namijin sai ya tsaya wajen bangaren hannun ka na dama kamar yadda mun ka ambata ita kuma macin sai ta tsaya a bayan ku sannan wa man salla bi zawjatihi wanda ya salla tare da mata tai to shi ma ko kuma ka ce wa man salla wanda zai yi salla bi zawjatihi tare da matar shi qamat khalfahu ta tsaya a bayan shi ma saboda haka idan ya zama mutum tare da matar shi ne zai sallah to ba jerawa za su yi ba a bayan shi za ta tsayawa shi ma makruhi ne ta tsaya su jera din da shi a saboda gudun kasancewar wani abu ya faru wanda zai bata musu sallar gaba daya to wannan shi yasa sai aka ce ba za ta ba za ta ainihi ba za su jera ta da shi da ita din ba sannan sai ya ce a wasabiyu yaro in sallama a rajulin in sallah in zai yi sallah ma a rajulin wahidin tare da mutum daya khalfal imami a bayan liman to qama khalfahu sai su tsaya a bayan liman din su amma in kana sabiyo in yaron ya zamo ya ilo yana da hankali la ya zaha ba ya tafiya shi waya da umman ya kifu ma'ahu ya bar wanda a tare da shi ya ma'ana shine sai kun ka zo za ku yi sallah ku biyu ne manyan mutane sai kuma yaro guda ka ku kenan har yaron to inda yaron mai hankali ne wanda ya san sallah ya san kuma an ce ayi sallah kuma an kai ana samun lada zai tsayawa lahiya lau hakku ga masallan nan bai tare da ta ba to shikenan an ba ku dama shikenan kai wannan da liman din ya shiga gaba kai kuma sai ka dawo baya da kai da wannan yaro din sai ku jira sai ku tsaya bayan liman din to wannan haka za a yi ta amma in ya zama yaron karami ne wanda ba ruwa na yana aiko na sallah ta ta to wannan kawai kai sai ka tsaya ku jira ta da kai da liman shi ko wannan yaron sai ya kira shi duk inda ka so ya tsaya ta shikenan kun duk inda ga dama ya tsaya ta kawai tunda shi kaga ba ruwa ne yanzu kun ga dama in kun gajera kuna cikin sallah ta ta wurin wurin wargi ko wani abu daban to shi yasa shi sai tsayawa ta inda ya ga dama kawai shikenan kai kuma sai ka jera tare da kai da liman din amma in mai hankali din ne sai ku tsaya bayan shi da kai da yaron sannan sai ya ce wal imamur ratibu liman naɗaɗɗi ma'anar liman naɗaɗɗi shine kamar masallaci na wata anguwa haka wanda ba na juma'a ba misali kenan mai limanci ga salloli guda biyar din da ake yi na wuni a zahar da asar magariba isha ya ba din nan to shine wal imamu ratibu liman wanda yake naɗaɗɗe liman ratibi kenan in salla wahdahu in yayi sallah shi kadai ga masallaci to qama maqamal jama'ati ya tsaya matsayin jami'i saboda haka kamar yanzu misali lokacin sallah yayi sai liman ya zo masallaci da ya zo masallaci ya yi jira ya yi jira bai samu kowa wanda ya fito wajen ai sallah ba kuma ga lokaci ya yi daidai shi kina sai ya tashi ya sallah kai to in ya sallah nan wajen matsayin kamar jam'i ne an kai saboda haka yanzu ba a da damar da za a zuwa sai a zo a yi jam'i wurin bayan kuma ga liman yari ya zo ya sallah kai saboda haka zama matsayin jam'i kuma shi liman din nan ba ya tafiya canza a wani wuri daban an gane saboda haka shi ya samu sallah ta jam'i tunda shi matsayin liman ne ko can saboda haka ba zai ba zai zo ya ya canza wata sallah can wani wuri ba shi liman din ba to shine wal imamu ratibu in sallawa da wuka maqamal jama'ati ya tsaya matsayin jam'i don haka wayo kurhu an karhanta fi kulli masjidin a cikin kowane masallaci wanda lahu imamu ratibu wanda adda liman na daddi to an karhanta an tujma'a fihi salatu a yi jam'in sallah marratayn hasu kamar sai ya zamo a masallaci ne wanda akwai liman gare shi na daɗe wanda an san shi a liman to anan wajen ba a zo a yi jam'i kawai an zo waɗanda sun yi jam'i waɗanda kuma su zo su yi jam'i din ba za a yi haka nan ba saboda haka shi yasa za ganin waɗansu na ɗauka cewa gaba ɗaya ne cikin masallacin ba za a shiga ba suna ganin cewa a zo a yi kamar liman ɗin ya zo ya shiga can cikin gidan liman da ladan da komi misali ba za a yi ba amma aka ce in gefe ne za a koma a yi ba komi ko kuma ma da su samu ne su dawo cikin nan rehaba masallacin sai su jami'in nasu amma dai a cikin masallacin to ba a ci ba asun a zo a yi jam'i bayan an zo a yi sallah sannan kuma sai a zo a yi don haka liman ko shi kadai ne ya zo ya sallah ta dai to ba za a canza balle ya samu jama'a da sun kai jami'a da su kenan sannan sai ya ce man salla salatan wanda ya sallaci sallah a shi kuma fala ya ummu fiha ahadan baya ma wani daya limanci a cikin ta kamar ka zo kai kai sallah kamar misali muqaddara sai a ce ka sallar azhar kai kadai to sai ka isko wasu za su yin sallah sai ka zo za ka canza wannan sallah din da kai tunda ka dama ka canza don ka samu fadalar jami'i to in ka zo wurin wannan sallah din to kai ba kai limanci sai dai maka limanci a jaka amma ba za ka ce kai za ka shiga gaba kai limanci din ba to shi ne mana sai ce wa idza sahal imamu idan liman ya rabkanuwa wa sajada sai yayi sujada li sahwi saboda rabkanuwa ce to falyattabi'hu man lam yashu ma'ahu wanda bai rabkanuwa bar shi ya bi shi mimman khalfahu daga cikin wadanda bayan shi ma'ana kamar ka zo masallaci ka samu raka ɗaya misali cikin rakawoyin da an kai ba tare da kai ba ashe liman ya rauka ciki su da kabile ko ba ta kama shi to kai ma nan wajen ta kama ka ba sai ka yi ko da ko ba tare da kai an kai wannan rabkan waɗin ba ina fata an fahimta saboda haka a idan ya zamo misali mutum ya samu haka nan ɗin zai duk abin da ya kama shi ko kabilance ko ba ɗance to dole ne sai ka sai kai wannan sujada din don haka idan qabliya ce shi liman ta kama shi sai ka bi shi a tare da kaiya in kuma ba adiya ce ta kama shi to in ya sallame kai sai ka miƙe sai ka ci ko sallah ka abinda an ka kuce maka sannan daga baya sai ka sai kai wannan sujada din ta ta badiya din to shine ma'ana a wai za su hal imamu idan liman ya rakanwa wa sajada ya sujada li sahwihi saboda rakanwa ce to falyattabi'uhu man lam yashu ma'ahu wanda bai rakanwa tare da shi bai bi shi mimman khalfahu daga cikin wanda bayan shi sannan ce wala yarfa'u ahadun ra'sahu wani daya baya daga kai ne qabla al-imami gabalin liman wala yaf'alu baya aikata komai illa ba'da fi'lihi sai bayan aikata wal liman din ma'ana shine wato idan aka zo ana sallah to ba ka zuwa liman yayin sujada tun kamin ya taso kai sai ka taso ko yayin ruku'i kamin ya dago ko ka dago ko kuma kamin ya ruku'i sai ka riga shi duka bayan wannan din duka to shine yake magana din cewa a wala ya rafa ahadun ra'asahu daya mutum daya baya dago kan shi qabla al-imami gabanin liman an fahimta saboda haka wannan shi yasa kaji akwai hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa yana cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu wajhahu wajha himarin aw ya ja'ala suratahu surata himarin shin wai wanda yake dago kan shi kamin liman ya dago baya jin tsoron Allah ya canja fuska ce ta koma irin ta jaki ko ya canza surar shi ta zama irin ta jaki wanda malamai suke cewa anan duniya ne ake nufi in Allah ya gada mana sai ya haka nan ne aka ce kuma a tana yiwa zama alahira ake nufi a za a tayar da mutum da wannan sifa din ya zama haka ne yake yin wannan sallah yana rage liman din saboda haka dai ba a wuce liman shi yasa ka ji hadisi ma akwai hadisin da na imam muslim wancan duk buhari da muslim sun roce shi a na muslim shi kuma abin da yake cewa ayyuhan nasu inni imamukum fala tasbiquni bil ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyami wala bil insirafi yace ya ku mutane ku sani ni ne limamin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku riga ne yin ruku'i kada ku riga ne yin sujada ko kuma tsayuwa ko juyawa ma'ana ku ga masallah ku riga sallama duka ka ku riga ne wannan saboda haka shi yasa to dai ba ba yadda mutum ya aikata ba sai bayan liman yayi sannan kai za ka yi wannan shi ne don haka a a shi yasa kaga akwai a barra bin azibin da yake cewa manzo sallama ya kasance idan ya taso ya ce sami Allahu liman hamidu ma'ana bayan an taso daga ruku'i ya ce to dukkaninmu gaba daya ba mai lankwasa baya ne ya ce wurin zuwa wurin sujida sai manzo sallama ya faɗi ya yi sujida tukun sannan madu sai mu bi shi gaba daya to saboda haka saboda abin da ake so ya zama da sai liman ya yi sannan kai to shine sai ya ce wa yaftatihu ba'dahu kuma mutum ya fara bude sallah ta bayan liman ya buda ma'ana wai kai kabbar harma sai ka tabbatar da liman ya kabbar harma din shine wa yaftatihu yana bude sallah shi ba'dahu bayan shi liman din ya buda wa yaqumu kuma yana yana tashi tsaye shi mutum din minit na tayni daga raka'o'i guda biyu ba'da qiyamihi bayan tashi bayan miki bayan tsayuwar liman din ma'ana idan liman yayi raka'a biyu kaga in raka'a biyu ai zai zauna ai tahiya daga nan sai ya miki tsaye to ba za ka miƙi tsaye ba kai ma sai liman din ya miƙi tsaye ya ce Allahu akbar sannan kai ma sai ka miƙi din to shine ma'ana waya qumu yana miƙewa tsaye minatu na tayni daga rakawoyi guda biyu ba da qiyamihi bayan miƙewa shi liman din sannan wayu sallimu yana sallamewa ba da salamihi bayan sallamewar liman din saboda haka waɗanda abubuwan guda uku sai kawo sai ya ce to wa ma siwa zalika duk abin da ba waɗanda abubuwan guda uku ba kabbara harama da miƙewa tsaye daga rakawoyi na biyu da kuma sallama to shine wa masu wa zalika duk abinda ba wannan ba to fa wasi'in wannan mai yanwanci ne an ya fa'alahu shi ma mudin ya aikata shi ma'ahu tare da liman din sai koyi tare ba ka riga shi ba amma wa ba'dahu ahsanu amma dai bayan shi to shi yafi ka bari sai liman yayi sannan kai to wannan shi yafi shi aka so saboda haka amma dai an sani dai nan da ke shi nan malam ya kawo cewa har da tashi daga garkoyi guda biyu miƙewa tsaye sai liman ya miƙe shi ma sannan yana nufin misali in ka basu to sallaka ta ɓace ka ka'ida in ka riga limamin ka yin ka bar halma to sallaka ta ɓace haka nan in ka riga limamin ka sallamewa shi ma sallaka ta ɓace saboda haka ba a yadda mutum ya riga limamin ba a aka tabbatar da wajibi ne sai liman ya fara yi sannan sai ya fara kabbar halma sannan kai ma sai kai wannan kabbar ta halma din wannan shine a don haka bayan liman ya gama sannan sai kai don haka idan ka riga liman to sallah ta ɓace aka ce kai koda daidai kai da shi ya kunka fara tare kuma kare tare duk da ta bace wallahi ba alam to wannan shine ah aka ce in dai tare kunka in dai ka riga shi fara ko kuma tare kunka fara ko ya riga ka gamawa ko kai in dai tare kunka tashi ko kuma sai da riga ka sai da ka riga shi farawa to dai sallar ta bace to wannan dai shi yasa yana da kyau ake yi kwarai da gaske akan wannan shi ma ita ma sallama haka to amma anan shi ma da mai risala ya kara hada cewa miƙewa daga kabar guda biyu daga rakau'i guda biyu amma dai wancan na kabar har ma da sallama to su ne waɗanda aka fi sani ɗin sannan sai ya ce to sauransu in ka yi tare da liman ɗin to sai dai baka kyauta ba ne amma sallar taka bata ɓaci ba amma dai an fi son komi ɗin sai kayi sai kayi shi yasa sai ya riga sai yayi sannan kai ina jin imam abu hurairah ne kamar da zuwa rimawa ɗan malik cewa duk wanda watan yake dagowa kai ne kamin liman ya dago daga sujada ko ruku'i to wannan mutumin kwakwalwar kai ne tana hannun shi ɗan ne shi ɗan ne ka sarrafa shi wanda yake so to saboda haka dole ne mutum ya daina yin gaugawa ya zan kibar sai liman ya taso sannan shi ma sai ya tashi din sannan sai ya ce wa kullu sahwin dukkan rabkanuwa a ya ce dukkan rabkanuwa shine wa kullu sahwin dukkan rabkanuwa sahahul ma'mumu wadda mamu ya rabka ya rabkane ta to fal imamu ya hadilu liman ya dauke mashi anhu daga gare ta haka in kai rabkanuwa na mancewa da wani abu in dai liman ka bi to shi liman ya dauke maka ba komai sai ce amma fa illa raka'atan sai dai banda raka'a ɗaya in kamar raka'a ce kan manci baka yi ba aw sajadatan ko kuma sujada sai ya zama sujada ce kan manci gaba ɗaya baka yi ba aw ta kabiratul ihlami ko kuma kabbara harma sai ya zama kabbara harma ce a kan manci baka yi ba to aw salama ko kuma sallama aw itiqada niyyatul faridati ko kuma kudurci niyya ta farilla sai ya zama ɗaya daga cikin waɗannan da mutum bai ma a takaice dai ma'ana duk dai abin da yake farilla idan shi ne abba ka yi ba to liman bai iya ɗauki maka wannan sai ka zo da wata raka'a a madadin wannan din in inda zai ka riska da shi sai in ka kawo wannan raka'a don haka don ka ɗaya daga cikin su to liman bai ɗauki maka inda yake ɗauki maka shine in ya zamo kaman ba farilla ba ce kamar misali sai kammanci wata kabbara cikin kabbarori wadda ba kabbara harama ba kenan ko kuma kammanci misali karatun tahiyya an zauna kawai kai zanusi ba kai karatun tahiyya ba misali ko kuma kammanci ka ƙara sujada ɗaya ko ka ƙara ruku'i misali to wannan ne kaga su ba farilla ce ka rage ba to da haka nan wajen liman ba komai ya dauke maka amma in dai farilla ce ka rage to liman bai dauke maka shi yasa ya bada misali yace illa rak'atan sai dai bai sai in raka'a ce kaman ce liman bai dauke maka aw sajdatin ko sujada aw takbiratul ihram ko kabbar harama aw salama ko sallama aw itiqadin yace da faridati ko kuma kudurcewa ta niyyar sallar farilla in ka bashi sannan sai ya ce wa idza sallama al-imamu idan liman ya sallame fala yathbut to ba zai kada ya tabbata a wurin shi ba da salamihi bayan sallamewar shi waliyan sarif a'a ya juya illa an yakuna fi mahallihi sai in ya kasance da ma a cikin wurin shi ne to wannan kan fa zalika wasi'un wannan mai yalwanci ne abin da yake nufi misali kawai mutum ne kai limanci an ka gama sallah to yana nufin in an ka gama sallah to gar kai zannin ka nan gidan liman din tunda ka gama sallaci ko ana yi wannan gidan liman din da ake wanda liman ka shiga to in ka gama sallah da an sallami sallah to sai ka tashi ka koma gefe shi ma'ana take nan duk da yake malamai magana biyu sun kai suka ce a shi aka nufi wasu kuma suka ce a'a ba sai ya taso ya ba wannan rihaba ba na wannan mihrab din ba a'a ko da juyawa yayi ko wajen bangare na hannun shi na dama ko na hagun bukata da ya zama duk wanda zai shigo masallaci ko da zaka shigo da ka kalle shi ka san an gama sallah to wannan shine zaka shi yasa malamai suke cewa abin da yasa aka ce ai haka nan din saboda shi ai wannan gidan liman din shi liman din ai ba nashi bane kawai an yi shi ne don tsaye alfarma ita yi wannan sallah da ya kare sallah to aikin da ya kai wurin ya kare ya tashi ba wurin kawai yawwa wasu kuma sun ga cewa abin da yasa da aka so haka nan don don mai shigowa da ya shigo ya gane an gama sallah din kar mutum ya zo ya aza ko ba gama sallah din ba ya zo yana jira wallahi da yaran amma dai komai annan dai abin da ake so ba dole ba dole jin da dukkan an fasara da kan ba dole sai ya tashi ya ba wurin ba yana ɗaya zaune ne nan gidan liman amma sai ya dan juya an gane sai ya juya ya bar ko wajen bangaren hannun shi na dama ko na hagun dai to wannan shine a to shine ma ya juya din sai ya ce amma illa an yakuna fi mahalli sai ya kasance da ma a cikin gurin shi ne inda ya saba zama to fa zalika wasin wannan mai rawanci ne kawai misali sai ya zama da ma kucan ya saba zauna wannan wurin yana karatun alkur'ani ko yana yin dai wasu ayyuka da yana shi na ibada wurin da ma kucan nan an ka isko shi to nan wurin ba dole sai ya tashi ya fannin ba sai ya zauna shi nan ba matsala wallahi wa alam to kuma wannan shine kashin wannan babi saboda ka za mu tsaya nan shi ma sai mun dawo babi na gaba a sai mun zama a harka ta gaba muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karɓa mana kurakuran Allah ya yafe mana Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله